أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما جهلنا وفهمنا ما علمنا وزدنا علما وتقا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan rana ta 26 25 25 ko yawa to 25 ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam 1446 wannan shi daidai da 26 ga watan uku na wannan shekara ta 2025 a har yanzu muna karatu a cikin suratul ma'ida za mu tashi aya ta 12 ko?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل
bismillahirrahmanirrahim ayoyin da suka gabaci wannan aya Allah madaukakin sarki ya umarci mu'minai da su cika alƙawari wanda suka ɗauka na bautawa Allah madaukakin sarki da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya da imani da saƙon da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi Allah madaukakin sarki ya umarci mu'mini da su tsaya akan gaskiya wajen ba da shaida kada su yi yin adalci ko dan akwai wani abu tsakanin su da wasu mutane sana Allah madaukakin sarki ya tunatar da mu'minai ni'imomi da yayi musu waɗanda ba za su kirgu ba Allah madaukakin sarki ce tuna ya gaya musu abubuwan da ya shar'anta musu na alƙawura da suka yi da Allah ya yi wannan shine sai Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin Yahudu da Nasara wato su sun dauki alƙawarin amma sun warware Allah madaukakin sarki kuma baya san al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama ta warware alƙawari dan duk wanda ya warware alƙawari Allah wuta zai tashi Allah ka tsare mu shine Allah madaukakin sarki yace wa laqad akhadallahu mithaqa bani isra'il hakika Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawarin bani isra'ila a cikin alƙawari wa ba'athna minhum 12 naqiba Allah ya ce muka tada wakilai wakilai guda goma sha biyu daga cikinsu wato abin da ya faru bayan Allah maɗaukacin sarki ya halaka fir'auna bayan Allah ya halaka fir'auna sai Allah maɗaukacin sarki sun dawo garin misira sun zauna sai Allah ya ce musu to yana so su tafi wani gari ana kiran shi ariha su je su shiga wannan garin Allah ya ce to sai al- sai Allah madaukakin sarki suka nemi Allah ya ba su dama kowace kabila a cikin bani Isra'ila ta kawo wakili shine kaga dangogin gidajen na bani Isra'ila goma sha biyu sai aka kawo wakilai guda goma sha biyu representative kowanne a ciki yana matsayin al'ummarsa irin yadda ake majalisa wato duk abin da ya faɗa al'ummarsa ce ta faɗa idan ya yarda da abu al'ummarsa ta yarda zai zo ya gaya musu su yi to suka tafi tare da annabi musa alaihi salam to kowa ya ji a baya su allah ya gaya mana me suka yi a garin na waje a ba su umarni su kibi na a ce ga yadda za su shiga su gashi nan dai to Allah madaukaki sarki yace wa qala Allah sai Allah yace musu inni ma'aku ni ina tare da ku la in aqamtumus salata matukar sun kun tsaye da sallah wa ataitumuz zakata kun ba da zakka wa amantum bi rusuli kuka yi imani da manzannina wa azzartumuhum kuka taimaki manzannina wa aqradtumullaha qardan hasana kuka ba wa Allah rance-rance mai kyau shine ku ba da ku ciyar da dukiyoyinku saboda Allah kuma Allah madaukakin sarki da yake cewa man zallazi yuqridullaha qardan hasana waye zai ba wa Allah rance-rance mai kyau me Allah yake nufi waye ne zai ciyar da dukiyar saboda Allah Allah kuma zai biya shi fa idaibu Allah ya tashi biya shi sai zai ninninka masa to Allah ya ce musu matukar sun yi wannan to Allah ya ce na farko la ukaffiranna ankum sayyi'ati zan kankare muku zunubanku sa'annan wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sa'annan zan shigar da ku aljanna wanda korama ke gudana a karkashin ta sai Allah madaukakin sarki ce fa man kafara amma fa wanda ya kafirce ba da zalika bayan wannan alkawari da aka kulla shi minkum daga cikinku Allah ya ce fa qaddalla saba'a sabi hakika ya bata wato hanya madaidaiciya ya riga ya bata ma'ana Allah madaukakin sarki zai zai azabtar da shi wato lokacin da suka je garin garin akwai sauran mutanen ka iya kiransu sauran baqiyatu ad wasu mutane ne gabza gabza a cikin garin kuma Allah ya ce to da su ne za su je su yaki Allah madaukakin sarki ya umarci Annabi Musa ya je wannan garin kuma su shiga har ma Allah ya ce musu zai taimake su me zai faru sai Annabi Musa alaihi salam ya ebi wasu daga cikin su wakilan ya ce su je su yi leken asiri a cikin garin su goma sha biyu da suka shiga sai suka ga mutane ba irin normal mutane ba kuma annabi musa ya gaya musu kome ku gani kar ku gaya wa kowa su goma sha biyun nan ba wanda ya cika alkawarin da yawa annabi musa sai mutum biyu sai annabi yusha'u da yana cikinsu sai kalib a bini Yohana ne ko bini Yonan ne ko Yohana Kalib shine su biyun nan su ne suka daure ba su gaya mutanensu ba amma sauran suka je suna kai kun gane da yadda mutane suke ba shine har suka cewa suke cewa fazhab anta wa rabbuka faqatila ina hahuna qa'idun ce wani yaƙi Musa sai dai kai da Allah ku je ku haka suka ce makanomi ne rashin kunya da rashin kyautatawa suke wa Allah sai suka ce sai zai ku je wannan gamza-gamzan mutane ya za za mu yi da su suka ƙi suka ƙi to hatta ba shi ne ma matsalan ba labarin mutanen annabi musa ya ce musu kar kowa ya faɗi mai gani sai dai shi za a gaya wa amma sai suka je suna gangaya mutane ai mun je mun gan su eh in ka ji wasu isoshi da ya zo a kan mutanen wanda yake wasu isra'iliyat ne ba wai irin cewa wani ɗaya daga cikin mutanen garin wanda suka je liƙa wanda za su yaƙi da su wai ya je ya je gona ya dawo sai ya haɗu da su ‘yan leƙen asirin wajen su goma sha biyu shi ne sai ya kwashe su haka a hannunsa yana kazan za ka izikiya shi guda goma sha biyu haka har yana ɗan dangwada ce a kamar irin allah kamar mutane to shi ne sai ya kai su aka zuba su a gaban sarki ga su ‘yan mutsitsi har ma yana jin suna jin cewa suna cewa wani ya ce kawai a bani a bani suna yi miya eh ɗan ƙananan su duk wannan labarai aka yi ta ba nan yadda suka ji tsoro yadda suka ji to shine da suka samu suka kubto cewa da wannan nan za a je yaƙi suka ce za kuma da sani ba shi ya nasarar yaƙi a hannun Allah take yaƙi duk da ka sani nasarar na hannun Allah in ya ba da nasara shi ke da saboda ai rayukan masu yaƙin yana hannun Allah wani yaƙin da kaga ana yi kamun a zo a gwamna ma sai Allah ya kashe muku mutane ina nuhu shi kenan shi yasa wa man nasru illa min indillah ita nasara kawai daga wajen Allah madaukakin sarki take to shine duk waɗannan yana cikin abin da suka warware na alƙawari wato suka ce wa annabi Musa ba za su yi abin da aka sa su ba to shine fa fa bima na kadihi فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين Allah madaukakin sarki ya ce fa bima naqdihim mithaqahum saboda irin warware alƙawarin su da suka yi ta yi ayi alƙawari da su su warware Allah madaukakin sarki ya ce saboda wannan laifi da suka yi na warware alƙawura da aka yi da su la'annahu Allah ya ce sai muka la'ance su su yahudawa muka la'ance su waje alna qulubahum qasiya Allah ya ce muka sanya zuciyarsu ta zama kekashashiya ai kowa zai gane cewa lalle suna da kekashashiyar zuciya ko abin da ke faruwa tsakanin Falastin na da Isra'ila a yanzu ai zaka gane fasaran wannan aya Allah ya ce waje alna qulubahum qasiya muka sanya su suna da kekashashiyar zuciya zuciyarsu babu tausayi a ciki babu rahama a ciki ba abinda ba za su iya yi ba shi yasa wai a ce wai sun kashe yara sun yi wane ne sun ana ta magana sai dai wanda bai san su waye su Allah ya ce ya sanya zuciyarsu ta zama kekashashiya babu tausayi a ciki kuma yuharrifuna al-kalima an mawadi suna canja kalma daga inda take suna canja zance sai ku yi magana da su cewa wannan farin yadi ne kuma lalle fari ne goban ka zo su ce masan baki ne jiya ma baki kar kuka yi da su kawai sun iya canza zance su juya magana wanda yake ga ta iri-iri kana gani sai su juya ta wannan shi yasa ka ji ga wanda ya san wasu waye su duk wani alkawari da ake a majalisar ɗinkin duniya ka san ƙarya ne duk wani alkawari da ake a ciki kawai sai dai alkawarin da ya daidai da interest ɗinsu shi ne za a cika shi amma in ba shi ba kowane ne a ba ka gani yadda suka mai da kotun duniyan ma na kotun duniyan ma ta zama ba ta da abin da ake ce tana da ita za su suka ce tana da ita ƙarfin da suka bata da abin nan amma in dai su ta shafa a to ba ta da shi duk ƙa'idojin da suka sa na duniya in dai su za a taɓa to za a karya shi eh za a karya shi kuma dole a daina shi kuma ba za a yi shi wannan shine haka suke da haka musulmi ya san su wane ne kuma me suke yi to Allah madaukakin sarki yace wa nasu hazzan mimma zukkiru bihi kuma suka mance wani babban rabo na abin da aka yi musu wa'azi da shi abin da aka ja kunnansu da shi abin da aka faɗakar da su da shi abin da aka sa su nasi Allah maɗaukakin sarki ya ce suka manta da shi wanne ne babban wato rabo da aka ce su yi suka manta da shi shine fa imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan duk abin da za su yi na sabon Allah bai kai rashin imaninsu da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam rashin imaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan komai ya lalace inda a ce sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da duk abun da suka yi na laifin ma sai Allah ya yafe musu amma tunda suka bar imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ce wa nasu hazza mimma zukiru bi suka manta mafi girman abin da aka yi musu wa'azi da shi tala ce wala tazalu tadali ala qa'inatin minhum Allah yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za ka bushe ba kana ta samun yaudara daga wajen su ba za ka bushe ba kana ganin yaudara kana ganin karya alƙawari kana ganin cin amana a wajen su ba za ka bushe ba haka za su yi tai kuma haka suke tai haka suke tai shi yasa ko da ake cewa an yi alƙawari za a yi ceasefire tsakanin su da falastinawa wanda ya san da ya kaji labaran duniya yau sai ka ji wani abu da yamma da ka ji labarai sai ka ji wani abu da safe dama haka suke haka Allah ya faɗa haka suke ba za su bushe ba suna kana samun yaudara daga wajensu ha'inci daga wajensu in ji Allah Allah ya ce illa qalilan min sai dai kaɗan daga cikinsu irin su Abdullahi bin Salam su waɗanda sun musulunta kuma sun tsaye da musulunci ana samun masu amana a cikinsu amma ɗaiɗayin jala ɗan kaɗan sai Allah madaukakin sarki ya ce fa'afu anhu ka yi musu rangwami wasfa ka yi haƙuri inna Allah ya hibbul musulmi Allah yana son masu kyautatawa Allah yana son masu kyautatawa Allah ka samu a ciki na ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون
Allah madaukakin sarki yace wa minal ladina qalu inna nasara hakanan daga cikin waɗanda suka ce su kristoci ne su nasara ne Allah madaukakin sarki yace su ma akazna misaqahum dauki alƙawari akwai alƙawari da muka dauka da su amma su ma fa nasu hazzan mimma zikiri sai suka manta wani rabo wanda aka yi musu wa'azi da shi shine imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma basu yi ba to su kuma abinda Allah ya musu Allah ya ce fa agraina bainahumul adawata wal bagda sai muka sanya gaba da kiyayya a tsakanin su gaba da kiyayya su ya su muka sanya ta a tsakanin su Allah ya ce mun sanya wannan kuma ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashin alkiyama shi yasa kaga da da yaqubiya da nasuriya duka bayan da za a yi kaga sun yi shiri saboda wasu a cikinsu cewa suke Allah uku ne wasu a cikinsu ya suke a Allah ba uku bane annabi isa shi ne Allah gaba daya wasu a cikinsu ya suke a shi annabi isa dan Allah ne wanda ya zube sa duka tsararreni kuma babu jidduwa shi yasa su ma kaga duk inda aka yi wato coci sai an musu guda biyu na ko ba biyu ake musu ba biyu ake musu mu Allah ya taimake mu musulmi an yi ta wa'azi an yi ta wa'azi mu ma da an kusa sai an yi mana biyu din na to ai haka ne ai alhalin ko masallaci guda ɗaya ne sai da malamai suka tashi tsaye a ce in an yi masallaci sai an yi masallaci yan izala an yi na yan dariga wannan ba karamar illa bace ga musulmi masallaci guda ɗaya ne Allah guda ɗaya ne alƙur'ani ɗaya ne annabinmu guda ɗaya ne ka'abar mu guda ɗaya ce komai namu guda ɗaya ne da haka babu dalili cewa wani a cikin mu ya kauce da sai a dawo da shi hanya shikenan iyakace hanyar da za a dawo da shi a yi masa wa'azi in kuma bai ji ba wannan kuma sai a bar shi da Allah sai a gaya mutane cewa abin da yake fa ba daidai ba kar su bi shi wannan shine iyaka amma cewa rarraba kan al'ummar musulmi da sunan masallaci alhamdulillah malamai sun yi kokari kun san kokarin da suka yi akwai lokacin da aka kusa wasu ba sa bin wasu sallah kwata-kwata amma dai da aka yi ta bayani aka yi ta wazi cewa fa sallah fa Allah ake wa in mutum ya ce la ilaha illallah yana sallah kawai ka bi shi sallah na nuhu an yi gwagwarmaya daga baya amma an ka duba ana dandawa ana dandawa saboda in ka ce ba ka mun sallah shi ma baya bin ka sallah shi ke nan na sai ka ga abubuwan ya sun lalace kuma shedan haka yake so sai ya ƙara rarraba mu kuma ba wai mun mun kubuta bane yanzu halin da muke ciki yanzu halin da muke ciki yanzu na rarrabuwan kai kaga ba ma maganan wai izala dariqa a izalan ma na a so ma ya shigo a dariqan ma shi ma ya shigo duk bai bar su ba izalan da izalan ma kowa ya dan ba ake yi dariƙan na dariƙan ma dan ba ake yi eh saboda me saboda duka lokaci na ƙarshe lokaci ne na ƙarshe shi yasa dan adam ya matsa wajen roƙon Allah ya shiryar da shi Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya eh Allah ka sa mu zama muna tafarki kuma hanya madaidaiciya ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk hanya da zaka bi in dai ba tashi ba to ba ba daidai ce ya bace annabi sallallahu alaihi wa sallam shine ya kawo musulunci kuma shine Allah madaukakin sarki ya ce ai koyi da shi kuma shine Allah zai tambaye ka babu wani malami a duniyar nan da zaka ringa kwanta bacci kana jin tsoron wai karka je lahira Allah ya tambaye ka me yasa baka bi shi ba ko akwai wallahi babu shi ko ɗaya amma sai kowa Allah ya tambaye shi me yasa baka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa da haka shine jagora shine in ka kauce masa ka san ka kauce hanya amma kowa daman kowa wanda ya wuce ya kuskure kowa na kuskure kowa na laifi wannan shine kaida Allah ka shiryar da Allah madaukakin sarki yace wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un kuma da sannu Allah madaukakin sarki zai ba su labarin abin da suka kasance suna aikatawa kidan Allah ya gaya mana Yahudawa sun saba alƙawari sun ƙi bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Nasara sun saba alƙawari sun ƙi bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowannen su ya riga ya bace na'am
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين Allah madaukakin sarki yana ba da labari akan karan kansa cewa shi ne fa ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ce ya ahlal kitabi ya kuma abuta littafi yahudi da nasara kenan kar ja'akum rasuluna manzon mu ya zo muku yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min alkitab yana bayyana muku wato mafi yawan abin da ku kasance kuna ɓoyewa a cikin littafin akwai abubuwa na hukunce-hukunce da yahudawa suke ɓoyewa a cikin littafinsu akwai abubuwa na hukunce-hukunce da su ma nasara suke ɓoyewa a cikin littafinsu yana cikin hukuncin hukuncin rajimu hukuncin jefe mazinaci wanda har sai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da suke nuna babu a cikin littafinsu aka ce a kawo attaura har irin ka sa abu ka danna waje din nan kar a ganshi haka suka yi Allah ya sa lokacin nan Abdullahi bin Salam yana nan a bangaren musulmi yake ce masa daga hannunka inda ka danne can ka daga hannu haka kuma aka yi sai gashi aya ta fito Allah madaukakin sarki ya sanya a littafin su akwai jifa mazinaci ai Allah madaukakin sarki tunda yi duniya ya hana zina saboda ai inda Allah ya bari ana zina da yanzu ba ma nan da yanzu ba ma nan ba ma masallacin nan wallahi da yanzu duk duniyar da ka ganta tana tsaron nan da ba sama haka ba ah to waye san gidansu waye san baban shi ka kalle yadda rayuwar za ta zama waye san kakan shi waye san kanin baban shi duk ba wanda ya sani kaga sai rayuwa ta zama rayuwar akuyoyi kawai ba wanda ya yi sai akuya wuce an kuldin shi bai gan shi bai gane shi ba na in ya taba shi ma ya tunkure shi wuce dan bai son ma shi to Allah madaukakin sarki rahama yawa musulmi rahama yawa duniya yasa a ringa aure dan me kowa ya gane tsatsan shi ya gane inda ya fito don me dan akwai zumunta akwai mutuntawa akwai abubuwa wanda aka sani ana yi a matsayin ɗan uwantaka Allah madaukakin sarki ya ce a ƙadija a kuminallahi nurun wa kitabun mubin haƙiƙa haske ya zo muku daga Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kitabun mubin da kuma littafi mai bayyana gaskiya da ƙarya wato abi gaskiya a bar ƙarya shine alqur'ani Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah haske ne da duniya kuma hakan nan lokacin da aka haife shi sai da duniya ta yi haƙƙi saboda haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم yahdi bihi Allahu man ittaba ridwana Allah madaukakin sarki yana shiryawa dawa da alqur'ani yana shiryawa da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yana shiryarwa man ittaba ridwana wanda ya bi yarda Allah ya bi abinda Allah madaukakin sarki yake so Allah yana shiryar da shi subulus salam hanya na aminci hanya ta kufuta hanya da za ta kai mutum zuwa aljanna Allah ka shiryar da mu wa yukhrijuhum min az-zulumat kuma Allah yana fitar da su daga cikin tarin duhu mai yawa ila nuri zuwa ga haske wato daga kafirci zuwa ga musulunci bi iznihi amma da izinin Allah shi yasa ba wanda zai isa musulunci sai da izinin Allah eh mu ma duk da kaga mu a masallacin nan da izinin Allah eh da ba wani wanda wayen shi ya kawo shi musulunci da kaga kana yi kawai Allah ne ya datar da kai eh zaka sai ba abin da ya dace da mu sai godewa Allah Allah mun gode mu dama Allah ya alƙawari in an gode masa sai kare din ni'imar da ya ma ka gode sai ka ƙara ma to Allah mun gode ma ni'imar da ka mana ta musulunci saboda babu wata ni'ima da ta kaita wallahi babu babu wata ni'ima da ta kaita in kun kalli rayuwar nan me a ciki duk abin da Allah ya yi ma zai zo ya kare duk irin daɗin da kake ji za ka dawo ka daina duk abin da ka sani yana faruwa za a dawo ya daina faruwa saboda kai karan kanka kana na akwai ranar za ka tsufa abin da ka saba kana ci ka ji daɗi ya daina daɗi inda ka saba kana zama ka kasa zama tafiya da ka saba ka kasa tafiya ana juya ka ana ɗaukan ka ana juya bacci ba daɗi zama ba daɗi tafiya ba daɗi kwanciya ba daɗi magana ma ba daɗi wannan ɗan adam Allah ya bar shi sai ya kai wannan lokaci a cikin rayuwa kare kenan ka kalli duniya gaba ɗaya yadda Allah ya siffanta ta cewa mal hayatu duniya illa mata'ul gurur Allah ya ce kawai rudi ne rayuwa kawai dan jin dadi ne kadan na rudi yana ta rudin mutum yana ta rudin mutum to shi yasa magana ta gaskiya sai Allah ya ce mana innal akhirata lahiyal hayawan lahira nan ne rayuwa take nan ne dan adam in ya same ta lalle zai je ji dadi Allah ka bamu nan ne dan adam zai hole eh nan ne zai sheke aya ba a duniya ana mu sheke aya ba to a lahira aljanna gidan sheke aya ne nan ne gidan kashi ahu na nan ka kashi ahu zaka gane kusuran ka amma gidan kashi ahu ka san ba wajen yin shi ba gidan kashi ahu wai ba ayi tabarikanci shine ayi shine to a lahira daman aljanna Allah yayi ta ne a kashi ahu eh Allah yayi ta ne ayi budiri eh a yi rawa a yi disko a yi fati a yi duk abin da za a yi eh gidan aljanna kenan dama haka Allah ya yi ta ko sallah ba a yi a ce karka ce za ka je aljanna ka je ala hayya ala salam a a za ka masallaci a ba a sallah ba a azumi kawai ba abin da ake yi sai jin daɗi kaga ko nan ne gidan jin daɗi amma duniya duk yanda ka kai da jin daɗi wata nan sai ka sha wahala saboda ko Allah ya sanya ma ginsa ko san ginsa ai ko wannan ta yi shi dan Allah shi ma ta jarabawa ce ta Allah duk abin da kake sai kaji ya gishe ka ko me yanzu dan adam da zai iya gaya ma abincin da ya fi mar daɗi a duniya a ce to bari ga za a ringa baka shi za ka yi wata uku karaci da wata nan an kawo sai ya ji zai amai wallahi zai ji zai ji ba ya so shi shine ginsa haka duniya take amma wannan abun babu shi a aljanna ko mai sabo kullun sabo shi yasa rayuwa ce Allah ya sanya ta mai ci gaba amma rayuwar duniya baya take ci shi rayuwar dan adam ma Allah madaukakin sarki yadda halice shi daga lokacin da aka haife shi sai ya sa yana ci gaba yana ci gaba abubuwan jikinsu suna ɗan ƙara ƙarfi yana ci gaba Allah sai ya samu iyaka shekara arba'in kana yin shekara arba'in duk abin da ka sani a jikinka raguwa yake ko ka gan shi yana ƙaruwa layi yaudara ne komai da ka sani kwana ake dine sun mara dadina ku asfala sabi da an je arba'in sai a sha kwana sai a yi ta raguwa shi yasa in Allah ya bar mutum zaka ga mutum ya dawo kaman yaro wata rana a Saudi Arabia za mu tsallaka titi sai muka ga wani balarabe ne da mahaifiyarsa ta tsufa ya rike ta yadda ake rike yaro ba shi kawai take dubawa ka san yaro za ka tsallaka titi ka yake duba amma mutuwa za ku yi kace ku je zai je ba wai shi ba shi bane mai duba mota ba abin da Allah ke da mota kai ne babba kai ne mai hankali da haka in kace ku je zai ja zai je zai je to haka ita ma ta zama ba ruwanta da mota da da ya ka sai ta zabi da za ta bi shi ce kaga ikon Allah mahaifiyarsa ce wanda ta haife shi amma an dawo an ji an jiyo to to kaga wannan duniya ce zaka tsaya a kanta na kai ka bar lahira akan wannan ka rasa lahira Allah ya kiyaye asara ce babba wallahi Allah ya kiyaye da haka dole ne dan adam ya tsaya ya nemi ya nemi lahirarsa dan mun rayuwa tana nan a can lahira Allah ya shirya ta dadi wanda yake baya karewa dadi wanda baya canzawa Allah madaukakin sarki yace sanan wa yahdihim ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da su zuwa ga hanya madaidaici Allah ka shiryar da mu na laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa huwa al-masih ibn maryam قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن كالمسيح ابن مريم وأمه وأمه ومن في في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير
Allah madaukaki sarki ce laqad kafara allazina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam Allah ya ce waɗanda suka ce annabi Isa dan Maryamu shine Allah Allah ya ce sun kafirce da haka nasara kafirai ne da nassin alqur'ani hmm? Allah yana kiran su ahlul kitabi ne kawai alkunya saboda Allah ya ba su littafi yahudu kafirai ne saboda nassin alqur'ani Allah yana kiran su ma'alil kitab saboda alkunya ne amma ba wai dan su ba kafirai bane dan sun yi kafirci alqurani ya gaya mana Allah ya ce da laqad kafara allazina qalu wanda duk suka ce inna allaha huwal masih Allah shine annabi Isa dan Maryamu sai Allah ya ce kul ka ce musu fam yamliku minallahi shay'an wane ne ya isa ya kare wato wani abu akan annabi isa in arada an yi hulikal masiha idan Allah ya yi nufin halakar da annabi isa waye isa ya tsare shi babu sa'annan wa ummuhu idan Allah ya yi so ya halakar da mahaifiyar da aka ce ita ma Allah ce waye isa ya ya tsare ta babu Allah ya ce wa man fil ardi jami'a idan Allah ya yi nufin halaka duk wanda suke bayan ƙasa gaba ɗaya waye sai tsare su shi ma ba da haka annabi isa ba kowa bane sai bawon Allah annabi isa ba kowa bane sai manzon Allah yanda Allah ya aiko manzanni kuma halitta ne daga cikin halittun da Allah madaukakin sarki yayi abinda suke faɗi na danganta cewa shi Allah ne Allah baya son wannan magana Allah baya son wannan magana saboda magana ta yi muni walillahi mulku samawati wal ardi mallakar samai da ƙasa duk na Allah ne duk abin da ka gani da kanin sama da ƙasa na Allah ne wato ba ma duk wani imomin da Allah madaukakin sarki yayi waɗanda su kansu sun isa su sa ɗan adam ya ya miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki bishiyar mangwaro wannan bishiyar mangwaro in ka tsaya ka kalle ta wallahi ita kadai ta isa ta saka imani da Allah ka kalli ganyen ka gani in an ce ma bishiyar mangwaro nan yanzu an baka aiki ka je ka kirga ganye nawa ne a jikinta ka je ka kirga fure nawa ne a jikinta to wannan da ganyenta da furanta da ƴaƴanta kafin a shuka ta Allah ya san nan da za a shuka ta dan shi ya halice ta Allah ya san ganye nawa za ta fitar Allah ya san fure nawa za ta fitar Allah ya san ƴaƴan mangoro nawa za ta fitar Allah ya san wa zai sha ilimin Allah shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa in an kwata wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba a ba ku wani abu na ilimi sai dan kadan Allah madaukakin sarki ya san komai ya san kowa wannan kawai ayi aishe ka kai imani da Allah sa'annan da aka shuka bishiyar nan wa ya fito da ita me ya faru a cikin ƙasa dan mangoro da aka same ya faruwa ya shiga ƙasa ya ringa tuturo ganye suna bullowa kai gashin kanka kawai ya isa kai imani da Allah gashin kanka daga ina gashi yake fitowa kanka ina suke a tare gashin a wuyanka suke ko a bakinka na gashin kanka daga ina ya fito wani bai gaya mana inda ya fito ba wato ayoyin Allah a jikinmu suna da yawa ayoyin Allah shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ce sanurihim ayatina fil afaqi ta ko ina ka duba ayoyin Allah ne wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid ta ko ina ka duba ayoyi ne da suke nuna ma Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya amma dai ba ma wani ana ayati na gafilu Allah ya ce ba ta dubawa kawai sai dai su yi ta harka kawai mangoro ya tsiro ka sha kawai sai dai ka sha mangoro daga ina ya fitowa ya kawo shi ba ruwanka goba ta fito ka sha neman tsami ya fito kaji ga ni zaki ya duk kawai ga sunan kana gani har ma kana gani kamar wani right din ka ne duk aka kawo masu kacici wannan duka abubuwa ne wanda yake muna bukata shi yana daga cikin nusassar nusassar ruwa na alkur'ani yana sun nusassar da mu cewa mu yi kokari mu gaggana waɗannan abubuwa dan zai sa dan adam ya ƙara imani da Allah dan adam ya ƙara kankancewa da Allah na'am
وقالت اليهود والنصارى sun ban gama ba Allah maɗaukacin sarki ya ce ya khaliqu ma ya sha Allah yana halittar abin da ya so wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan komai komai da ka sani sai dai abin da ba zai yi ba saboda ganin damansa na'am وقالت اليهود والنصارى نحن أب- نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير
Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙalatul yahudu wan nasara yahudawa da nasara suka ce nahnu abna'ullah suka ce wai su ƴaƴayen Allah ne mu ƴaƴan Allah ne in ji su wa ahibbahu mu kuma mu ne Allah ya fi so aka suka faɗa kuma ƙarya suke yi sai Allah ya ce musu qul to annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce musu to falima yu'azzibukum bi dhunubikum me yasa Allah zai muku azaba da zunubin da kuka aikata idan ku ne Allah ya fi so ka san in Allah yana son mutum ai baya mara azaba ba haka ai Allah madaukakin sarki shi yasa kaga ya sanya wa musulmi hanyoyin tuba da hanyoyin gafara da hanyoyin rahama ai so Allah yake yi mana gafara amma inda haka kawai ne ai kawai kowa sai dai ya gama yawo ai amma Allah madaukakin sarki yana son ne ya mana gafara shi yasa hanyoyi da wajen samun lada da yawa aka buɗa ma in ka ji ladan da za a baka a wani abu dan kaɗan sai ma ka ji ka abin ya yi yawa amma ko mai yawa ba dan Allah yana son mu tara lada yawa na kan ba da misali da addu'ar shiga kasuwa kasuwa dai wanda sai ka shiga sau goma a rana annabi sallallahu alaihi wasallam dai wanda ya shiga kasuwa a cikin mu yace ashhadu an la ilaha illa la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir yace Allah zai bashi lada miliyan daya miliyan ɗaya kaga daga minti biyar ka samu lada miliyan ɗaya in ka ƙara shiga wata kasuwa ka ƙara yi a lada miliyan ɗaya to kana ta tara la- lada yanzu wataƙila ma 'yan kasuwa da suke kullum suna kasuwa ba sa yi amma dai namu na nan suna yi insha Allah ko to dai ka shiga kasuwa dai baka wannan ai ka yi ka- kawa kanka barna lada miliyan ɗaya wasa ne in ka shiga kuma ko su mamakin ka shiga dan kasuwa ce in ka yi addu'ar nan Allah zai ba amma shaidan makiri in za ka shiga kasuwar zai mantar da kai wani sai ya fito sai ya tuna ma saboda ranka ya ɓaci haka yake yi. suna nan hanyoyin lada lailatul kadarin nan da ka gani yana cikin sirrin abinda Allah ya madaukakin sarki yayi wa al'ummar nan kyauta dan mu tara lada ne dan mu tara lada a dare daya Allah ya baka ladan ibada ta shekara fiye da wata dubu ai kaga za ka tara lada in kai ka same shi wannan shekara ka sake samun wannan shekara ka sake Allah kaɗai ya san shekarun da ka samu kana ta tara lada kaga sai ka tara ladan shekaru masu yawa shi yasa ake cewa shi daren lailatul qadr nan kada dan mutane tsaya akan sallah har ka tsaya akan sallah ina nufin ita kadai kar ka tsaya akan addu'a ita ka hada da aiki ka samu wata makudan sadaka ka yi ranar da ranar da ranar kadai ita ma za a baka irin ta ninkinta na shekara 80 da ɗoriya ai ba ƙaramar gara ba sa bane ka sada zumunci yan uwanka da kake aika musu da ɗan yan dubbanni a waya ka yi sai ta daren lailatul kadari duk ka aika musu kudade duk wanda in ka dace da wannan ranar zai zama ka yi shekara 80 da ɗoriya kana ba su wannan kudi har ba su ce ga shi na rana ɗaya ne da haka ayyuka da yawa mutum zai samu a wannan rana na na daren lailatul qadr Allah madaukakin sarki ka hada mu da shi daren 25 da daren 27 dare ne masu ƙarfi dare ne masu ƙarfi a cikin daren lailatul qadr saboda akwai hadisai akwai sahabin da yake rantsuwa ma yace kawai shi wallahi ya rantsa da Allah daren 17 27 ashirin da bakwai ya yi rantsuwa da Allah ce kawai ashirin da bakwai ce za a ga wasu ‘yan uwan musu har bikin ranar suke daren lailatul kadir kawai daren ne amma dai yadda ake ta kokari ake ta fafutuka haka yana da kyau amma dai lalle a kula da da waɗannan waɗannan darare guda biyu ashirin da biyar gobe kenan ko oh yo ah jiya a yau azumin mu nawa ne ok jiya kenan da jiya da kuma gobe a gobe ne ko a gobe ne daren gobe ne eh shine a daren 27 gobe ne ai mun kai azumi min 26 da haka daren shine daren 27 Allah ya datar da mu Allah madaukakin sarki na ul sai Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam kace musu fali ma yu'azzibukum Allah bi azibukum bi dhunubikum me yasa Allah zai muku azaba da saboda zunubanku sai Allah ya ce bal antum basharun mimman khalaq ko dai kawai mutane ne cikin bayin Allah da Allah ya halitta daidai da mutane kuma wata halitta ne daga cikin halittun da Allah madaukakin sarki yayi na mutane kuma ya gafiru liman yasha Allah yana gafarta wanda ya so wa yu'azzibu man yasha yana azabtar da wanda ya so Allah ka gafarta mana Allah kada ka azabtar da mu sai Allah ya ce wallahi mulku samawati wal ard mulkin samai da kasa na Allah ne duk kayan shi ne shine ne shine mai su wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da kasa kuma wa ilaihil masir kuma koma wajen Allah take duk abin da ake yin nan da kowa da kowa sunatan yaho da kaji ana haka za mu tsaya gaban Allah tare duwa ilayhi almasir kowa da ka gani su fir'auna su karuna su hamana duk haka zaka ga duk suna tsaye mu dai Allah ya saba ma kusa da su ranar tashi alkiyama Allah ya sa muna can bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san bangaren annabi sallallahu alaihi wasallam a filin kiyama da bai yake yana nan a cikin inuwa na nan bayan Allah suna nan a gefe guda sauran kuma suna nan kowa da tutocinsu an daddaga ai tutoci za ka gani ran kiyawa jama tuta ba da ka sani mai walwalwal din nan haka za ka ji ganin ta a cikin a filin kiyama kowa da tutar sai Allah ya kiyaye
ya الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير
Allah madaukakin sarki yace ya ahlal kitab ya ku ahlal kitab ma'abuta littafi kad ja'akum rasuluna manzanmu ya zo muku yubayyinu lakum yana bayyana muku addinin musulunci ala fataratin minar rusul akan wani lokaci wanda aikan manzanni ya dan yanki shine tsakanin annabi Isa alaihi salam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ɗari shida shekara ɗari shida babu wani annabi da ya zo kaga an samu na ɗan lokaci to a wannan lokacin Allah ya ce muka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya zo ya bayyana muku wato musulunci kuma Allah ya yi haka ne an taƙulu don kaddaran tashin alkiyama ku zo ku ce ma ja'ana min bashirin wala nazir mu babu wani mai gargadi ko mai albishir da ya zo mana ka san haka kafirai za su dinga yi a filin kiyama har annabawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labarin wasu annabawan da suka zo ba wanda ya imani da su annabi sai ya zo garin da aka aiko shi yayi wa'azi har ya gama ba wanda ya yarda da shi shikenan ya tafi ya ida sakon Allah wani ya zo ya wa'azi mutum uku suka yi imani da shi shikenan ya yi da sakon Allah wani mutum goma wani to hakan nan yanda annabawan nan suka yi wa'azi haka za su zo ran tashin alkiyama kowa da jama'arsa shi yasa ai annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana son ya ga jama'arsa su yawa to haka za a zo ana wucewa wani annabi ya zo shi kadai ya wuce dan ba wanda ya imani da shi wani ya zo da mutum biyu a bayansa su suka yi imani da shi wani ya zo da mutum uku wani ya zo da hudu wani ya zo da goma wani ya zo da ashirin wasu ma al'ummar nasu in an tsaye da manzansu sai Allah ya ce musu kai annabi da na aike ka na aike ka wajen mutanen nan ka zo sai ce ya ubangiji na zo na musu wa'azi Allah ya ce musu wannan annabi da na aiko muku ya zo sai ce mu ba mu taba ganin shi ba haka za su yi a filin kiyama yau suka saba ganin shi kuma ƙarya suke ƙarya suke don haka haka za a yi tashin alƙiyama shi yasa mutum ya yi ƙoƙari ya zamo yana ƙarƙashin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nan ne wajen zama wallahi duk inda ka tafi ba wajen zama bane Allah madaukakin sarki wanda ya turo mana ya ce mu bi shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kadai wallahi shi kadai in ka bi shi kuma ka tsira in ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsira in kuma duk wanda ka bi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka bata wannan shine shine abin da wanda za a bi eh wa in tudihu Allah ya ce tahtadu in kun bi shi kun shirya Allah ka shiryar da mu to Allah madaukakin sarki ya ce dan kada ku ce ba ba wani mai albishir daga wadgadi da ya zo mana sai Allah ya ce faqad ja'akum bashirun wa nadhir hakika mai gargadi da albishir ya zo muku shine manzon Allah sallallahu alaihi sallam. wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan dukkan komai wato wannan abin da kaga ana yi a turo annabi a ki imani da shi duk haka ganin daman Allah ne idan da Allah ya ga dama da ba haka za a yi ba baka jima yana cewa walau sha Allah hadakum ajma'in inda Allah yana so da duk kowa sai zama musulmi duka ba wa ne ko daya a duniya to amma in aka yi haka duniya ba ta zama gidan jaraba ba bai zama jaraba abin da ya kamu duniya fa jarabawa ne shine kadai ake yi ba wai nan duniya ne nan gidan shi dan ne yazo yana ta samun abubuwa kamar wani gidan dadi ne duniya nan gidan transit ne wallahi gidan dadi lahira babanmu daga cikin aljanna ya fito annabi adam alkawari aka yi da shi ya zo in yi haife mu shi kenan in muka yi aiki dim da mu da shi duk za mu koma za mu koma gidan aljanna shi yasa kowa da ka gani yana da gidan shi gidan ni a cikin aljanna babu wani mutum da bai da gida aljanna kamar da babu wani mutum da bai da gida a wuta eh yawa Allah ya sa gidan aljannan zamu koma eh da haka Allah ya kawo mu ne duk inda kai aikin sa akwai gidanka a wajen yawa in ka tattara kuma sai Allah ya ce inna hadainahu sabila imma shakiran imma kafura ya ce mun kawai mun kawo dan adam ne muka sanya shi a hanya wato mai maraba guda biyu muka ce mun shiga shi nan nan in an bi nan wuta ake zuwa nan an bi aljanna ake zuwa sai aka ce zaɓi daya shine muke nan nan yanzu a nan ake dagar da ake kenan kuma ga iblis shi kuma iblis ya rantse cewa duk sai ya ga cewa mun shiga wuta shi yasa yake zuwa da kayayyaki na na na shagala kayayyaki na rudin mutane kayayyaki wasu abubuwan ma ba wai daɗi ne da su ba azaba ce amma da yake saɓon Allah da zai mutu ya ta yi wallahi da yawa daga cikin saɓon Allah ba daɗi ne da shi yanzu giya ina ta ga daɗi ba ku ce eh ko tana da daɗi na ni ma ban san ta ba amma ni na san ba ta da daɗi ba daɗi yayi zaka ga abubuwan saɓon Allah duk wahala ne Allah ya kiyaye ka dauki misalin zina masu zina Allah ya tsare mu zaka tarar da iyalansu da suka bari a gida da ana yin yanka mutane a rarraba su wani matar shi da ya bari a gida an raba ta kashi hudu ba ta dau matar da zai yi zina da ita ina nan amma saboda wannan aiki shedan ne sai je sai ya bar wanda lada za a bashi haka yake faruwa aka gane shi shedanin halaka yake so ai kawai shi yasa Allah ya ce kada mu biye masa Allah ka tare mu alhamdulillah yanzu ga lamu sa a nawa ce shi wai yau nawa ne ni da na ce tafsirin nan ba ashirin nan za mu rufe ba wace za mu rufe wai juma'a ya yi nisa ko? na? ya yi daidai? to Allah ya kai mu na'am na gane jiya muke magana abinci ahlul kitab da nake cewa yanzu Najeriya ai ba garin da zaka je in zaka ci abinci ka daga hankali kawai kana neman wayanka kawai zaka ci abinci kai nace in kai da in kana da damuwa in ka dau naman ka ce bismillah ina nufi saboda me Najeriya akwai musulmi a inda ake yanke yanke akwai musulmi shikenan saboda ba haka iya bin diddigi in ka gana ma sai ka je ka nemo a ina aka yanka shi ba misali yanzu mata ta zo ta yi abinci da nama ita ma ba ba ta na aka yanka ina a kasuwa ta siya to shari'a ba ta dora ma ka ce sai ka tafi abbatuwa ka babbar diddigin naman nan ka ji ina aka yanka shi in ana aiki za ka yi wanda ba za ka iya ba da haka kawai garin da ka san babu musulmi kwata-kwata to nan daman ka san babu yanka da haka shi in ka je shi ne kake da abin magana yau ka san amma kamar nan kawai shi kenan nan dai in ma ka ɗauna man ka ji shi ɗaya ce ma anyawa yanka ka ce bismillah kawai ka cika na? na? da na ce washe yau na ce a ba na fila ba ne ko ko dai ina maganan sahabi sahabi wanda ya tafi kiwon raƙuma ya je iske sayi da na'umar ita dai magana ce ita ce dai ina jin kaɗin gengada lokacin shi ya sa ba za ka ji ƙwarai maganar da muka yi shi ne a wane ne ne ukuba ne ko ubaidullah sahabin da ya ce an raba musu kiwon raƙuma yana da lokacin da yake kiwo ce ta rana ya kora raƙuma zai je kiwo da yamma kawai sai je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai ya nemi musu wa'azi to ya je ya ce sai kawai ya shi ma ya tsaya ya shiga wajen amma daidai inda ya samu sai ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani musulmi da zai yi alwala ya kyautata alwalan sa'annan ya je yayi raka'a biyu raka'a biyun nan kuma ya kan ya ta zuciyarsa cewa bautan Allah yake ba ya ringa tunanin tunanin face ya zama dan aljanna da yace da ya ji wannan magana sai ya ce kai wannan garaba har ina ya ce sai ya ji magana a bayan shi aka ce ai wanda aka faɗa kafin ka zo ya fi ma zama garaɓata shi ne sai ya duba ya ce sai na ga ashe ta umar ne yake mun magana to shi ne sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ka zo dan kai yanzu ka zo kafin ka zo ya ce mana tun mutumin da yayi alwala yayi alwala kuma yayi alwala yanda aka koyar da ita da ya gama sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin wannan haka hadisi yace a biyun nan yace duk wanda ya haka to za a bude masa kofofin aljanna guda takwas ya shiga duk wanda yake so sai ce nace kaga alwala rahama ce ga musulmi alwala tsaro ne ga musulmi eh akwai sallan alwala wataƙila da yawa ba ta yi idan kuma ka soma wannan sallah to za ka zama ƙaramin wali mutum ya waye gari ba ya zama ba alwala kuma duk lokacin da ya alwala zai raka a biyu ita wannan sallah ma ba ta da lokaci tana cikin zawatul asbab wanda kawai duk lokacin da ka yi alwala sai ka yi raka a biyu kaga za ka zama kullum cikin samun lada babu yankewa wallahu ala alaikum salam amin suna Na'am. Ka taimaka musu sabunta. dillalan alade na haram kyakkyawan halaltuwa haram kyakkyawan haram kai zai ina nufin cikakken haram sai dai Allah ya yafe ai babu daman ka ci kudin alade babu daman ka taimaka a sai alade babu daman ka sai dai irin na larura ba kun ji a ashirin da bbc take shekarun baya wani direba a numan yana tafiya kawai sai ya bige alade ya bige alade sai alade ya mutu mutanen gari sai suka taso suka tsare shi lalle sai ya biya kudin alade aka tsawa alade kudi ba yadda iya rashi a bace yanzu shi ne zai dau kudi ya biya kudin alade to buge shi yi to shi ne sai ya biya su kudin alade direba ne ya dau fasinja ya ce yana tafiya ran shi a face don kuɗin da yawa aka samu sai ya tunani ya ce ai mutanen nan ba za su bar aladen nan ba cinye shi za su in na dawo ku ba zan je police station sai sun biya ni alade na ka gane wannan kuma haka aka yi da ya biya shi kuɗin alade sai ya wuce suka yi suka yi watan da alade to da yana dawowa kawai sai ya je police station ya ce shi akwai alade da ya bige ya manta bai ɗauka ba lalle sai an biya shi kuɗin alaji kuma aka zo aka bibbi mutane aran ana eh wani aka yanka an raba tsakanin wani da wani aka tattaro su to ƙarshe dai sai da aka yi kuɗi suka biya kuɗin alade sai ya karɓi kuɗinsa shi ne yake tambaya amma kaga shi yannan kuɗin sai ya karɓa a da wayo ina nufin ba alade ya siya ba misali kaga larura ne amma dai a yanzu kudin alade ne aka biya shi to in ba irin wannan ba dan ba a tafinta a sayar da abin da Allah ya hana ba a yi kaman kai tafinta ne a sai giya a yi inda ba ka kasha ba shi ma haramun yanda aka la'anci dan da giya mai cin kudin ta da sauransu kama ka ce ma kana yaro kaga lokacin da sauki eh lallawa ala na'am وعليكم السلام آمين نعم ‘yan samun al'ajin yaya to mutum kafinta ne sai ya koyi kafinta a wajen wanda yake ba musulmi ba suna kera akwatin gawa ya hukunci su babu komai akwatin gawa ai ba ba wajen sa gawa ne wani akwatin wani waje ma har musulmi ana sawa shi na a eh akwai kasashe da har musulmi ake sawa so tun da dai ba kai kana taimaka musu na aikin kafinta ne ai wallahu a'lam na ƙwarai da gaske a sa shi ai ko Egypt ma naga suna yi sallu ala nabi kare Allah kun sallu ala sayyidina اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد akwai wani ban Allah da ya hau bishiya ya je jinyar mahaifiyarsa kuma zai dawo ya hau bishiya zai tsinko ganye kawai ya haɗo ya kare a kafaɗa to Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya sauye mu kuma Allah ya tsare ko ina bukatan addu'a Allah duk ya san bukatunmu na alheri Allah ya biya mana Allah ya sa abin da muke jin tsoro Allah ya tsare mu mu karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم انت بحوائجنا عليم وعلى قضائها قدير فقد حوائجنا يا قاضي الحاجات وادفع عنا الشرور والمساوي يا مقيل الاخرات اللهم اشفع عاقبتنا في الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اسكن لنا أمورنا مع الراحة في قلوبنا وأبداننا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين